Azulai mai shirin rajim, bismillah rahman rahim, alhamdulillah ‘yan uwa a cikin daren nan mun ga an saki wani bidiyo da ɗan uwa sai da Abdul Fatih Assani yana ba iyalan albanin Zaria haƙuri game da yadda aka sanya DSS suka kira shi ya je. Wannan ba wani abu bane mu tijjanawa kar mu damu kuma mun san wannan ba bakon abu bane idan ka ce ka riƙe hanyar Allah shi Allah ya ƙara masa yadda babu irin abin da bai haɗu da shi ba yana cewa aka raju ni min makani sai da aka fitar da ni daga gari na duna zambin ba laifi ne ba gaira an ne hubbu ɗaya fi jinani fi jinani saboda san annabi ne yake cikin zuciyata to idan an ba sai da abul fati asani haka amma shi bayan abin da ya fi haka shi yanzu riga ne aka cire mai saboda kare martaban annabi saboda kare martaban shehu tijjani saboda kare martaban shehu ibrahim inyas shi ko shehu ibrahim mazzaƙo jildi jiharan mazzaƙo jildi jiharan an ta ainihin fatan jikina a bayyane hmm? a kara junin min min makani sun fitar da ni daga inda nake ba tare da wani laifi ba to saboda haka alhamdulillahi yan uwa wannan shari ne na salafawa wannan shari ne na wahabiyawa abin da aka yi wa malamansu idi dutsen tanshi jakin bauchi da abin da aka yi ma babba hotoro ai bata sai da rasulullahi shi da abin ke damunsu sai su san yadda suka yi suka makala wannan abin ga ɗaya daga cikin tijjanawa saboda su yi ramuwar gayya to sai abul fatai asani karka damu da wannan kuma tijjanawa karku damu da wannan su kansu dss ai ba an kafa su bane akan zalunci hukuma ce wacce take bincike ta karkashin ƙasa ta gano mai laifi kuma ta gurfanar da shi zuwa kotu kamar yadda 'yan sanda suke domin a gabatar mai da irin hukuncin da dace da shi su ba zalumai ba ne kuma su ma suna kallon abin da ke faruwa a social media kuma sun san suwaye suke tsokana duk duniya kuma ya san wahabiyawa talafawa su suke tsokanan mutun janawa su suke kafarta iyayenmu su suke zage mu in dan mu ne mu tijjanawa yan zaman lafiya ne wallahi an bacin kafirta mana iyaye da ake da kakanni kowa ya addini shi babu mu da kowa to amma wallahi ku sani mu da ku wahabiyawa salafa wallahi ba sulhu sulhu kenan ku bari kuma wallahi alazim ko yau kuka ƙara fito da wani kaset clip na albani wallahi ya zage malaman mu wallahi sai mun fita kan shi wallahi alazim wallahi sai mun fita kan albani kuma wallahi ko ku ƙara fito da wani clip wanda Ja'far Adam ya zagi malaman mu da shugaban wallahi sai mun bi ta kan Ja'far shi ne maganar gaskiya amma idan ba ku taba mu ba ba ku taba mana malamai ba ba ruwan da ku amma matukar za ku bi ta kan malaman mu wallahi sai mun bi ta kan malaman ku wannan shi ne maganar gaskiya saboda haka muna kira ga ainihin al'umma da kwantar da hankalinku sannan yadda suke ganin cewa akan ainihin aƙidarsu za su iya tada tarzoma to mu ba ‘yan tada tarzoma ba ne amma fa su sani wallahi ba za su taɓa mu ko mu kyale su ba duk ran da wahajiyawa suka ce za su ce mana kule to wallahi za mu ce musu cat a shirye muke mu ba da jinin mu saboda wannan hanyar wallahi ba da wasa muke yi ba duk sanda talafawa suka ce za su yaƙe mu wanda shine hadafin su wallahi a shirye muke wallahi a shirye muke ba za mu bari ba ba mu da niyyar tada tarzoma a Najeriya ba mu da niyyar tada hankali a Najeriya wa ibadur rahmanu allazina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idza khadabahum al-jahilun qalu salama mu kenan mu muna neman zaman lafiya ne amma lalle muna sanarwa ga salafawa wallahi alazim ba za ku taka mu mutane ku ba mu da kuma neman zaman lafiya to waɗannan bakaƙen malamai na ku bakaƙen wahabiyawa makiya manzon Allah munkirai to ku dakata da fito da kilif kilif nasu kuma ku dakata da fito da ainihin wannan bakar aƙida taku ta kafirci in har kuna so mu kama bakin mu gaban rungu dama mu aƙidan mu aƙida ce ta shebran Allah ya ƙara masa yadda yana cewa yana gaya mana a cikin ruhul adabi yana cewa la tahqiranna musliman la tazkura ayba imra'in wal aibu minka qadira wannan tafiyar mu kenan kada ka wulakanta musulmi kada ka ambata aibin musulmi kai sai a gana ka aibin dama annabi sallallahu alaihi yana cewa idza aratta an tazkura uyuba ga yarka fazkur uyuba nafsika za ka fara ambatan aibun wani ka fara ambatan naka to wahabiyawa ga aiboba a gindinku sai ku rinka takewa kuna hango aiboba na waɗansu to saboda haka wallahi mu sani matakar mutum bai aikata abu kamar shari annabi ya ce man ayyara kawul muslima bi zambin lan ya mutu hatta ya falo duk wanda ya aibata wani dan uwansa musulmi da wani laifi da baya yi to kai da ka aibata shi ba za ka mutu ba sai ka irin wannan laifin in ji muhammadin rasulullah saboda haka a sai ya bulfati a sani wannan ba wani abu bane wannan ba damuwa bane ka gode ma Allah kai an fito da kai an cire maka singileti sun nemi su tozarta ka ba don komai ba saboda ka jira kan albani ka jira kan ainihin jafaru me yasa ka jira akan albani sai abul fatih ka jira akan albani saboda albani ya jira akan shehu tijjani ya jira akan shehu ibrahim saboda ja'far ya jira akan shehu tijjani ya jira akan shehu ibrahim me yasa kai ba za ka jira musu ba ka jira musu ba to ko gobe kuka fito da sabon kilif wanda kuke cin mutuncin malamin wallahi sai mun jira kansu wallahi sai mun jira kan albani mu mun yadda mu mutu a wannan tafiyar ba mun yadda mu mutu ballatana babu mutuwa sai dai shari'a sai dai a yi shari'a ba wani laifi a da ya tabbatar da hukuncin kisa sai dai a yi shari'a mu yan najeriya da muna da yanci ko mun yi karatun boko ko mun san yanci mun san yancin kanmu ba za mu tsokane ku ba amma matukar kuka ce za ku shiga gonan mu da ku wallahi wahabiyawa ba sulhu wallahi ba sulhu wallahi alazim kuma in kuna ganin wasa ne ku fito da sabon clip na albani yana sukan malaman ku ga yadda za mu fita kashi mu markaɗe shi ko ku fito da kilif na, na ainihin jabar yana sukan malaman mu ga yadda za mu fita kashi mu markaɗe shi amma in babu za a zauna lafiya wannan shine maganar gaskiya sai abul fatih ka kwantar da hankalinka idan Allah ya sa sun yi maka wannan abun akan ka afka kan albani ko ka afka kan jabar to suna su fa taban yana tare da su ila yawmul qiyamati musamman izi dutsen take an kama shi saboda ya ci mutuncin manzon Allah kai albani ka taba aka aka yi maka wannan abin da aka yi maka to su kuma nasu har gobe har jikokin jikokin su za a gaya musu su an musu abin da aka musu aka kama saboda sun taba kadarin manzon Allah albani a izi dutsen take yayi sannan gaba fa hoto da yayi to kai ku a saboda ka taba albani ba saboda ka ci mutuncin annabi ba to wallahi mun gode ma Allah kai ba ka gode ma Allah saboda ka wannan sako kenan kuma muna kira ga DSS da sauran shugabanni na tsaro na Najeriya matukar kuna son a zauna lafiya to ai adalci ai adalci tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ai adalci wa duniya na wa in min na ilaiha wa dalil halbata mata'u ilan kidai ko soja ne kai ko DHS ne kai ko ɗan sanda ne wata ran za ka mutu eh watan salal ahibatu ba da ashirin wa ƙarshen la izaban baliyati bayan kwana goma ka zama ƙashi wa ya kalu bali irsika bi turafi mijin matarka zai je ka ɗaita da gadon da ka bari shi da matarka a cikin gidanka da saboda haka duk abin da za ku yi ku yi adalci duniya za a tafi abarta kuma ku duba ku bincika gani suwa suke fara tsokanan waɗansu da wahabiyya salafiya da mutujjanawa suwa suke fara tsokanan waɗansu ba zai yi a zo a ita marun mu a ce ba za mu kare ba a ya kamata in an zo an mare ka ka kare in za in marin yawa kuma ma karama shi ne Allah ce ba mani dara alaikum fa da zuwa alai muslimatin abin da muke jira kun fara jin zafi ko to wallahi mata kan bako jina ba za mu daina bi ta kan albani ba ba za mu daina bi ta kan ja'far ba ba za mu daina bi ta kan dan abdul wahab ba dan abdul wahab da yake bin kansa yana rasulullahi ga littafi fatahul majid na daga na karanta muku ba ma mu sai da zakara dan Abdul Wahab cewa ya asa ya kai rumin Muhammad ya daga sandan shi yana ce sandar ta sandar ta fa Annabi Muhammad alkhairi domin Annabi Muhammad yayi wa fati bai da amfani sanda ta ku zan iya kora dabbobi da su gashi a cikin Fatahul Majid kan littafin Fatahul Majid na daga muku ranan kun gani dan Abdul Wahab eh to wallahi alazim in kun ce a zo na lafiya in ba ku ce a zo na lafiya ba hatta kan Ibn Taymiyyah da mun muna bi ta kanshi zamu ci gaba da bi ta kanshi mu ci gaba da markadewa wannan shine maganar gaskiya wala kuma na kira ga DHS da sauran matakan tsaro an kafa ku ne saboda ku kula da haƙƙin ƴan uwanku ƴan Najeriya musulmai ko kiristoci an kafa ku ne saboda ku ainihin bincika mai zalunci da mai gaskiya da mara gaskiya to ku duba ku gani ya ku DSS su waye suke fara tsokanin waɗansu kada ya zama don ku faranta mu wani ɓangare kuma ku gabatar da aiki ba yadda ka'idan aikin ku yake ba duk da ba ma muku ainihin mummunan zato akan haka to amma dai ya kamata a yi adalci musuluncin nan kwaya ɗaya ne kuma na Allah ne yawa in an daina mu wallahi burin mu zo mu ta koyar da mutane addini dama muna in kun bibe shafin mu za ku muna koyar da littafi muna koyar da muna koyar da tsarki abin da shafi bangaren fiqh sannan muna koyar da ainihin soyayyen manzon Allah sallallahu muna koyar da ishiriniya sannan muna koyar da abin da ya shafi bangaren addini cikin littafin mugatul musulmi da muna yi amma wani zuba sai ana cikin koyar da mutane addinin idan wahabiya suka shigo da wani abu dole mu sake mu kare in ba haka ba yadda aka dirama in shi'a a wannan ƙasa ta ta Najeriya to su suke next target ɗinsu in sun gama da su su dawo kayan ɗariƙa kuma wallahi ba ku isa ba wannan shine target da wahabiyawa suke tsarawa yadda aka dirama yan shi'a ake nema a kare yan shi'a to ana buƙatar an gama da su sai a dawo kan mutujjana wallahi mu ne mu ne majority hakan ba zai yi ba kuma ba za mu taɓa bari ba mu ba za a taɓa mu ba za mu taɓa kowa ba amma ba za a taɓa mu kyale ba shine maganar gaskiya ba za mu taɓa kowa ba amma ba za a taɓa mu kyale ba saboda muna da yawa mu ne majority a Najeriya mu ne majority a Najeriya saboda haka muna kira ga dukkanin musulman Najeriya mu zauna lafiya mu kiyaye bakin mu da abin da za ka faɗa ka faɗa alkhairi ko ka shiru kar ka taɓa malaman bara mu taɓa malaman ka ba sai a zo na lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh